da shida insha Allah menene Allah ya ce alaramma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa liman khafa maqama rabbihi ga dukkanin wanda ya ji tsoron ubangijinsa ya ji tsoron matsayin ubangijinsa ya ji tsoron gamuwa da ubangijinsa ya ji tsoron zuwa lahira don hisabi a gaba ga ubangijinsa jannatani yana da aljanna guda biyu Allah ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban da wannan ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa ya ku aljanu da mutane Allah ce zawata waɗannan aljannatai ma'abota afnan ma'abota rassa wanda suke da ainihin wato kayan daɗi a jikinsu Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wannan ni'imomi ne ya ku bayan Allah ya ku musulmi mutane aljanu kuke karyatawa na ubangijinku Allah ya ce fihi ma ainani a cikin wannan aljannace guda biyu akwai mare mari guda biyu tajriyan wanda suke gudana wanda suke tafiya Allah ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban da wannan ni'imomi ne na ubangijinku kuke karyatawa Allah ya ce fiha fihi ma min kulli fakihatin a cikin kowanne daga cikin waɗannan aljannatai guda biyu wato akwai dangin kayan marmari zaujan dangi guda biyu tabi ayi ala ya rabbikuma tukadziban Allah ya ce da wannan ni'imomi ne na ubangijin ku ya ku mutane da aljanu suke karyatawa malamai suka ce waɗannan ayoyi suna nuna mana tabbacin cewa lalle ashe aljanu ma ɗan aljanna ne kamar yadda mutane idan suka yi aikin kirki za su higa aljanna to haka su ma aljanu idan suka yi aikin alheri za su ainihin wato shiga aljanna saboda haka ne ma ya tabbata a ruwaya ingantacciya daga abdullahi ɗan kais allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da abdullahi ɗan kaisu a jannatul firdaus yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya faɗa ya ce jannatan min fiddatin aniyatahuma wa ma fihima kowanne dan adam za a bashi aljanna guda biyu aniyatuhuma min fiddatin kware kowaran da za yi amfani da su ko kofuna da zai amfani da su daga ainihin wato azurfa aka yi su وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما haka kuma da aljanna da aka yi ta da zinare wanda zai samu kwarewaninta da kofunanta daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa ma baina alqawmi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriyai tsakanin mutane da ganin Allah subhanahu wa ta'ala babu komai in ba bargo na girman kai da Allah maɗaukakin sarki yake da shi ba ala wajihihi wanda ya ɗora shi akan fuskar shi fi jannati adin ku fi jannati adin a cikin aljanna ta zama ma'ana daga Allah ya yaye wannan bargo na alkibriya'u to shikenan za su ga ainihin wato Allah subhanahu wata'ala dan haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana kan cewa dukkanin wanda ya bi Allah ya kuma ji tsoron gamuwa da ubangijinsa subhanahu wata'ala to lallai Allah madaukakin sarki zai ainihin wato baji aljanna yasa a cikin suratul nazi'ati yace fa amma وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى mm, فإن الجنة هي المأوى Allah yace wa amma man khafa maqama rabbih lalle wanda ya ji tsoron ubangijinsa da kuma gamuwa da ubangijinsa wa nahan nafsa kuma ya hana zuciyarsa da ransa anil hawa dangane da son zuciya duk wanda ya yi wannan Allah ya ce fa innal jannata to ya sani lalle aljanna ta zama hiyal ma'awa ita ce makomarsa a wani guri yace wa bashirin ladina amanu وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار na'am كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Mm.
وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Allah ya ce wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati ka yi albishir wa wanda suka yi imani kuma suka yi aikin kirki waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki nagari aikin da ya cika sharuɗa guda uku na farko an yi shi yadda Allah maɗaukakin sarki ce a yi shi na biyu an yi shi a bisa tsarin sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na uku an yi shi don neman yardar Allah duk aikin da ya cika waɗannan sharuɗan guda uku to ya zama al'amalu salih Allah ya ce wa bashirin ladina amanu kai albishir ga wanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar lalle suna da aljannatai wanda koramu ke gudana a cikinta khalidina fiha za su dawwama a cikinta wa azwajun mutahharatun suna da mata tsarkaka ai mutahharatun min alhaidi suna da tsarki ba sa jinin al'ada wa min aljanaba ba sa janaba wa min almukhati wal gha'it wal bawli ba sa tofar da yawo ko face majina ko bayan gari ko fitsari shine wa azwajun mutahharatu kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan duk lokacin da aka azurta su aka ba su abinci daga cikin 'ya'yan itatuwa na cikin aljanna aka azurta su da shi suka ci qalu sai ka sun ce hadha alladhi ruziquna min qablu wannan shine wanda aka ba mu ɗazu wa utubihi mutashabiha domin ana zuwa musu da shi suna kama da juna sai sun sa a baki sai su ji ɗanɗanonsa daban da wancan amma a fuska haka a zahiri za ka gansu kamar kala ɗaya ne sai ka sa a baki sai ka ji a ba irin wancan ɗin da aka kawo maka ɗazu ba ne shi ne ce wala kun fi ha azwajun ko mutahhara suna da mace ko tsarkaka a cikin wannan aljanna wa hum fiha khaliduna babban dadin da yafi komai dadi shine ba za su fita a cikin aljannar ba suna nan har abadan abidina wato kenan malamai suka ce daga cikin abin da ɗan aljanna ya fi jin daɗinsa shine idan ya shiga cikin aljanna allah zai ce masa ka shiga kuma babu fita an gane magana da kyau ko saboda shi daɗi ba shi da daɗi ranar da duk aka ce zai ƙare duk daɗin da aka ce yana da iyaka sai ka ji gara ma ba ka ji shi ba ya fi maka zaman lafiya yanzu mu kaddara a ce a turo wani a ce ta wani za ka yi kuɗi amma kuɗin nan da za ka yi za ka more su ne daga nan zuwa 2027 yanzu muna 2021 ko 2027 shekara shida kenan ko 2026 shekara biyar amma daga zarar aka ce 2025 ta kama ran gadadau to ka zama shugaban talakawa anguwar yaya wallah wani zai ce inda haka ne kawai a banni kawai ci gaba da gurzawa a haka haka ne ko ba haka ba dan ba shi da wani amfani daɗin daɗi shi ne a dawwama a dawwama cikinsa har abadan abidina amma daga zara an ce zai ƙare sai ka ji ba shi da daɗi shi kansa daɗi to shi yasa aljanna babban daɗinta shi yasa yawanci Allah idan ya faɗi aljanna sai ce wa kun fi ha khaliduna إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari sai ya ce me ulaika hum khairul bariya waɗannan su ne mafi alherin halitta da Allah ya adoran ƙasa wanda suka yi imani da Allah suka aikata aikin kirki in kana neman mafi alherin ɗan adam a doron ƙasa to su ne mafhumul mukhalafa na wannan ayar ahe waɗanda ba su yi imani ba ko ba su yi aikin kirki ba ula'ika hum sharrul bariya su kuma waɗannan su ne mafi sharrin mutane an gane magana da kyau ko Allah sai ce jaza'uhum inda rabbihim jannatu adni sakamakon da za su samu a gurin ubangijin su shine aljanna ta zama aljanna ta dawwama tajri min tahti hal anharu khalidina fiha ko أبدا abada wato za su shiga aljanna wanda koramu suke gudana a karkashinta kuma za su dawwama a cikinta har abadan abidina sai ce ne رضي الله radiyallahu anhum wa radu anhu sun yarda da Allah Allah ya yarda da su sai Allah ya ce zalika liman khashiya rabbahu amma wannan ba zai samu ne ga wanda ya ne ya ji tsoron ubangijinsa yace innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا Allah yace innal ladina amanu wa amilu salihati lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aikin kirki suka yi aikin arziki kanat lahum jannatul firdausi nuzula Allah yace zamu ba su aljannar firdausi a matsayin liyafa ka san dai ko alhaji wani ne yace ya shirya maka shan ruwa na liyafa na ban girma ka san dai zaka more ai ko za a karya kashi za a sha romo ko ba haka bane to balantana Allah ya ce maka ya maka tanadin aljanna kuma irin tanadi na liyafa kanat lahum jannatul firdaus nuzula aljannar firdaus ta tabbata gare su kuma a matsayin liyafa Allah ya ce khalidina fiha in sun shiga ba fita za su dawwama a cikin ta Allah ka sa mu na ciki Allah ya ce la yabghuna anha hiwala ba za su nemi mabauda ko mafita ko makarkata ko mazilla a cikin ta ma'ana ba za su fita ba shine kawai la ya bugona alhashiwa ba fita a cikin ta ba karkacewa a bauɗe ba shan kwana a fito daga cikin an shiga shikenan an shiga Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Allah ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafarar ubangijin wallahi tallahi jama'a yadda Allah ya ce mai gaggawan nan fa ba magana ce kawai ta kaji ta a kunna kawai ka- ka wuce ba gaggawar ake so da gaske irin gaggawar da idan hadiri ya taso baka so ruwa ya dake ka kana sauri ka isa gida haka ake so kai gaggawa zuwa ga neman rahama duk aikin da kasan zai samar maka da tagomashi a gurin Allah kar ka dinga sanyin jiki wajen aikata shi duk aikin da kasan zai samar maka yardar Allah zai samar maka da makotaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kar wannan aiki ka dinga yin sa da sanyin gwiwa kar ka yi shi da sanyin gwiwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaugawa ku dage ku yi sassarfa ku yi faffoci wajen zuwa neman gafara ubangijin Allah ya ce wa jannatin ardu has- ka- kar ardu has samawati wal ard aljannar da muka yi muku tattali fadin ta fadin sama da ƙasa malamai suka ce a nan gurin an yi tashbihi baligi ba a ce ardu haka ardu sama'i wal ardu fil kibari ba domin tashbihi yana da abubuwa guda hudu akwai wato mushabbahu akwai almushabbahu bihi akwai adatu tashbihi akwai kuma wajhu shabahi to tashbihi kala kala ne akwai tashbihu tamthili akwai tashbihu dimni akwai tashbihul baligi to anan Allah ya yi tashbihi ne na balaga idan aka ce tashbihu tamthili shine a ce kamar zaidu kamar zaki yake wajen ƙarfi zaidu kamar zaki yake wajen ƙarfi to idan ka ce zaidu kamar zaki yake kaga zaidu shine mushabbahu an gane ko zaki shine mushabbahun bihi abinda aka kamanta zaidu da shi an gane ko wajen shine adatu tashbihi karfi shine wajhu shabahi shine za- zaidu kamar zaki yake wajen karfi to shikenan to tashbihin da ya zama mafi balaga shine tashbihin da aka goge adatu tashbihi sannan aka goge wajhu shabahi an gane magana da kyau ko sai aka bar al-mushabbahu wal mushabbahu bihi shine kace zaidu zaki ne kaga ka cire kamar ka kuma cire wajen karfi sai ka ce kawai zaidu zaki ne ai ba kana nufin zaidu ya rikide ya koma zaki ba amma kana nufin zaidu ya kai zaki karfi to sai ka wuce ka cire ya kai zaki ka cire karfi sai ka ce zaidu zaki ne to a nan ma shi ne tasbihin da Allah ya yi maimakon Allah ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi sama'i fil kibari ko fi tawsi'ati sai Allah ya ce wa jannatin ardu has samawati wal ardu aljannar da za a saka ku faɗin ta faɗin sama da ƙasa ba a ce faɗin ta kamar faɗin sama da ƙasa wajen yalwa ba da fata ku fahimce ni sai kawai aka ce faɗin ta faɗin sama da ƙasa kamar inda aka ce zaidu zaki ne jama'a kun fahimci magana to wannan shi ake kira malaman balaga suke kiransa tashbihu ainihin wato albali tashbihin da yake akwai tsantsar balaga da iya isar da sako a cikinsa shi ne ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa ainihin wato yi gaugawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku sai ce wa jannatin ardu has samawati wal ard aljanna da za a faku fadin ta kamar fadin sama da ƙasa ne uiddat lil muttaqina an yi tattalin ta ga masu tsoron Allah malamai suka ce kalmar uiddat shi ya nuna yanzu da muke maganan nan aljanna an gama hada dadi billahi allazi la ilaha illa huwa daɗin aljanna yana nan lugub komai ya haɗu billahi lissi ga abinci kala-kala yanzu haka da ɗuminsu suna tiriri Allah nama ne akwai zabis akwai kajis akwai agwagis akwai tattabarus akwai soyayyes akwai farfesus akwai akwai akwai akwai ba kalar da babu wallahi mana Allah ga kayan karo ga kayan ado ga jiragen hawa wani ya ce kai anya ba za mu tafi yanzu ba wallahi mana komai an hada shi mana sannan ga wasu jirage mana wanda kana bukatar za ka tafi shakatawa kawai sai jirgin ya zo kawai sai zo daidai da kai sai sauko ma da matakala kusa da kai dalab dalab kawai sai ka hau kana hawa zuciyarka ita ce remote control din shi abinda ka tuno inda kake so ka je to nan zai kai ka idan zuciyarka ta ce a kai ni gidan annabi muhammadu mu gaisa kawai sai ka ji jirgi ya tashi kawai fiye kawai sai gidan manzan Allah jannatul firdausi billahi lillahi ka je ka gaisa da annabi ka gaisa da abubakar ka gaisa da umar ba zazzabi ba mashashara ba kamajika ba bacin rai ba coronavirus Allah mana duk an gama su a duniya mana komai an watse ba wata hayaniya mana shiru sai daɗi kan daɗi mana daɗi kan daɗi kuma daɗin da za ka ji yau to ka shirya wa na gobe ɗan aljanna kullum fata yake yi gari ya ƙara wayewa saboda mazar kwailar da ya sha ta yanzu nafila ce idan an kwatanta ta wanda wacce zai sha gobe nafila ce don haka kullum daɗin ƙara ninka shi ake yi mana za mu zo nan gaba ba mata kake ta bi ba ka bar matan duniya Allah zai zo ya gaya mana cewa akwai matan aljanna urban a turaba tsarar juna ga kuma manyan nonuwa Allah mana daɗi mana ka yi haƙuri da waɗannan ƙazamai na duniya billahi lati ka wance kalar da su Allah in dai ba na sunnar annabi na aure ba ba ruwanka da su wallahi ka zo ka shirya tafiya aljanna mana an gane magana da kyau ko saboda haka aljanna kayan daɗi ne an riga da an yi tattalinta Allah ya ce wa iddat lil muttaqina to sai Allah ya faɗi suwaye al muttaqina to bari mu ji kaɗan daga cikin bangarorin ayyukan su sai Allah ya ce alladina yunfiquna fis sarrai su ne wanda idan Allah ya hore musu suna da yalwa suna taimakawa jama'a ka ji daga cikin babban aikin da zai kai ka aljanna shine taimakon wasu yalwatawa wanda suke da shi ba su da shi agaza waɗanda suke cikin bukata alladina yunfiquna fi sarrai wabbar ra'i in ba su da hima suna cikin kunci dan abin da suke da hidin in dai sun san za su ci su kohi to sauran za su ba wa wani sannan wal kazimin al mutane ne masu haɗiye kushi in an fusata su za su iya ɗaukar mataki suna da damar ɗaukar mataki amma sai su danne wal kazimin al fusatattu ba sa shiga aljanna jama'a yasa wani mutum ya zo ya tambayi annabi muhammadu ya ce maza allah ka yi min wasiya ya ce masa la ta gaba kar kai fushi ya ce ka ƙara min wasiya ina ga wannan ta yi kaɗan annabi ya ce la ta gaba kar kai fushi faraddada miraran ya dinga maimaita cewa annabi ya mar wasiya annabi na cewa kar kai fushi saboda annabi ya san sirrin rashin fushi shine shiga aljanna wal kazimin al ghaiz in mutum yana haɗiye fushi to zai higa aljanna don haka annabi ya ce in dai ba ka da fushi to za ka tafi aljanna ba ka da matsala an gane magana da kyau ko wal'afi na anin nas masu yi wa mutane afuwa an maka ba daidai ba ka yafi amma laifi ka yafi amma kuskure ka yafi an ci zarafinka ka yafi ka kau da kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu mutane su dinga afuwa su dinga yafiya su dinga kau da kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa so ne kuma Allah ya muku gafara wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai to wannan yana daga cikin abin da idan bawa ya luzumce ya saka shi a cikinsa to zai samu aljannar Allah Allah ka hada mu da aljannar ka ya Allah da haka yake cewa wato a waliman khafa maqama rabbih dukkanin mutumin da ya ji tsoron matsayin ubangijinsa jannatani yana da ainihin wato aljanna Allah ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibani da wannan ni'imomi ne na ubangijinku kuke karyatawa malam yace thumma na'ata hatainil jannataini sannan sai Allah madaukakin sarki ya siffanta waɗannan aljannatai ya faɗi abin da ke cikin su faqala sai yace zawata afnan ai agasanun nadratun hasana suna da wasu rassa da wasu bishiyoyi nunannu masu haske wanda kuma suna da ainihin wato kyawun gani an gane ko ta hamilu min kulli samaratin nadhihatun a menene fa'iqatun ko sannan kowace reshe tana ɗauke da nunannun abubuwa masu daɗin kallo wakila wasu malamai suka ce annal abnana agasamin shajara abinda ake nufi zawata afnan ana nufin rassan bishiyoyi da suke da kayan daɗi a ainihin wato aljanna ya masu ba'adu ha ba'adan wasu shashi suna gugar shashi ga sunan sun ainihin wato sakko kusa da ainihin wato mai sha wakila wasu malamai suka ce zawata afnan zillul agsani alal hitan wato irin ni'inoyin da wannan rassa suke da su na wannan bishiyoyin aljanna din su ne ake nufi zawata afnan aljannatan suna da inuwoyi masu daɗi wanda mutum zai shiga ya lafe a ciki ya tabbata a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace a cikin aljanna akwai wata ni'ima abin akwai wata inuwa wanda idan mutum ya hau doki zai yi tafiyar shekara 500 bai kure fadin inuwa ba gudu zaka dinga yi kana gudu za ka share shekara ɗari biyar kana sukuwa a kan doki ba ka ƙure fadin inuwa ba kuma inuwa ce wanda babu abin da babu a cikinta wato shi ɗan aljanna ko ina ya fito daɗi ne idan a gidanka kake daɗi ne idan fitowa kai ƙofar gida shakatawa daɗi ne idan ka tafi wannan inuwa daɗi ne idan ka tafi yawo ko ziyara ko zagayawa ko watayawa duka a cikin daɗi kake wannan jirgin da nake faɗa ɗazu malamai suka ce babu abin da babu a cikinsa ai da kake ganin jiragen yanzu na duniya za a ga akwai abinci akwai shayi akwai waye kwaikwayon na aljanna suka yi wallahi wannan jirgin akwai ruwan sanyi a ciki akwai fayif a raye a ciki akwai naman kaza akwai na zabuwa akwai farfesu akwai gwanda akwai kankana akwai lemo akwai ayaba ba kuma irin na nan duniya ba wanda in yi kwana biyu ba a firiza ba ya rube a'a shi wannan na aljanna baya ɓaci baya lalacewa sannan ɗanɗanonsa da zaƙinsa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba za a taɓa kwatanta shi da na duniya ba duk abin da ka gani na ni'imar duniya malamai suka ce Allah ne ya nuna mana alamu alamu alamu na lahira amma da ɗai ba ɗaya suka ba ba kuma daidai suka ba amma dai Allah yana nuna mana wannan ne don mu san akwai babban tattali da tanadi da aka yi wa ɗan aljanna a gobe kiyama shi yasa hadisi ya tabbata mutum na ƙarshe da zai shiga aljannar firdausi wani mutum ne wanda Allah zai bar shi tsakanin tozan la'arafi da tozan la'araf ma'ana tsakanin wuta da aljanna wani lokaci sai Allah ya sa mala'iku su juyar da fuskarsa zuwa bangaren wuta sai ta addu'a ya ce ya Allah ya Allah a tsare mu daga wannan azaba wani lokaci sai a juya fuskarsa zuwa ga ni'imar aljanna sai sai ya Allah to nan dai nan dai nan dai nan dai muke bukata kullum addu'arsa kenan sai daga ƙarshe sai ya koma addu'ar cewa Allah ya kawar da fuskarsa ya daina kallon ɓangaren wuta ya dinga kallon ɓangaren aljanna kaɗai sai Allah ya ce masa idan na yi maka wannan ba za ka ƙara roƙata komai ba sai ce Allah ba zan ƙara roƙar ka ba sai ya ce wa mala'iku to a juyar da fuskarsa ya zama yana kallon ɓangaren aljanna baya kallon ɓangaren wuta sai a juyar da shi shi kenan yana ta jin hutun aljanna kamshin kayan daɗi romo ko yau duk wani kayan daɗi yana jin ƙanhinsa yana bugar hanci shi sai ce to ya Allah tun da har yanzu kan bana kallon wuta iya ni'imar kawai nake kalla to a nan gudun kan na cancanta in bashi a ɗauke ni mana ko bakin gabar aljanna a ajiye ni sai Allah ya ce kai dan adam ka cika yaudara haka manzon Allah ya bada labari kai fa kace min ba za ka ƙara roƙar komai ba ce to ai Allah kai fa ba mai hanawa bane kai dan ba a roƙe ka ba sai Allah ya ce to kaman alƙawari daga wannan ba za ka ƙara roƙar komai ba ce daga wannan in Allah da Allah an gama kawai ni a kai ni bakin gaba ga ni ga mutanen aljanna ina kallon su suna kallo na sai Allah ya ce a ɗauke shi a kai shi bakin ƙofar aljanna idan aka kai shi kofar aljanna sai a buɗe kofar sai ga wannan ya wuce a jirgin sama fi Allah wannan ya wuce da kular kaji mana suna ɗumi suna abin nan wannan ya wuce da fayif a raye yana ganin kayan daɗi ya ce to yanzu Allah ni yanzu kenan sai in zauna a nan ina kallo ana ta safa da marwa da kayan daɗi ni kadai ne fa yanzu na saura a nan fa a shigar da ni ko daga bakin gaba mana daga ta ciki ba ta waje ba ya zama ina ta ciki kankar dai ya zama ina waje ko da ba abin ko ba ni in zama dai ina ciki ni ma na zama dan aljanna sai Allah ce in an shigar da kai ba za ka tambayi komai ba ce ba abin da zan tambaya to Allah na shiga kuma mai yarbi ai ina shiga ni shikenan an mun komai sai Allah ce to ku shigar da shi daga bakin gaba sai ku raba kofa sai mala'iku su dauke shi su shigo da shi daga ciki suna shigowa sai dariya ya kalla Allah ya ce su Allah kenan ai tun da ka shigo da ni na san ba zai hana ka bani yan abubuwan da nake bukata an gane magana da joku sai Allah ya ce to shikenan me kake bukata ka kirga duk abin da ka gani a aljannan ka faɗi wanda kake bukata habba nan ne zaka ga buri manzon Allah ya ce sai dan adam ya fara kirga duk abin da ya gani idan ya ga wasu narka narkan benaye suna sheki mana wanda aka yi su da azurfa da zinara sai ya ce ya Allah waɗannan sai Allah ya ce guda nawa ya ce guda ɗari nake bukata a Allah sai an baka in ya ga jirage suna wulga ya ce ya Allah ni ma ina son hau irin waɗannan sai guda nawa kake bukata guda ɗari biyar da hamsin sai Allah ce do an baka yayi ta lissafawa yayi ta lissafawa yayi ta lissafawa sai ya gama lissafi sai Allah ya ce to na baka wannan sau saba'in na ƙara ninka maka sau saba'in sannan sai Allah ya ce ka manta akwai abu kaza sai ce am inna lillahi lalle na manta Allah shi ma a bani guda 200 manzon Allah ya ce fada'ala fada'ala yudhakkiru Allah sai ya fara tuna mishi abin da ya manta sai ya gama sai Allah ya ce to ai ka manta abu kaza ma sai ya ce yawwa guda 800 shi kuma ya Allah haka zai gama tuna masa ya gama lissafawa Allah ya ƙara ninninka mishi sai manzo Allah ya ce to wannan fa ne talakan aljanna me yagaggun kayan aljanna marasa kudin aljanna wanda ba shi da cin yau ba shi da na cin goban aljanna ka san dai shine ma'ana talaka a duniya ko wanda ba shi da cin yau ba shi da na gobe ko to shine na aljanna wannan ai wallahi duk wanda ya kuskura Allah ya yi shi a raye a yanzu bai yi aikin tafiya aljanna ba wallahi asara ta same shi Allah dama ce yanzu wanda ya mutu ba shi da wannan damar da kai kake da ita wanda ya riga ya tafi in an tafi da kafar dama shikenan an yi rabo an dace in ku an tafi da ta hagu to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lamar ya baci ba kuma ranar gyara a nan duniya ne kake da lokacin gyara idan ta baci amma daga an ce kafar ka ta tsomu zuwa lahira to ba damar gyara yasa wanda bai wa kansa nazari da tunani ya hau layi ba a yanzu to watakila Allah ya rubuta masa hallaka ne watakila Allah ya rubuta masa hallaka ne amma wanda Allah ya taimake shi yana da rabo to wallahi yana da chance idan aka ce yana da rai ran nan da lafiyan nan da kake da ita da motsi da kake da numfashi wallahi akwai wani yanzu yana lahira yana kabari yana neman sakan ɗaya in aka bashi zai yi amfani da sakan ɗaya nan ya gyara abin da ya na kuskure Allah zai ce wallahi walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha ba za ka dawo duniya ba ka tafi kenan kuma a yanayin da ka tafi a haka za ka abin an gane magana da kyau ai a duniya ne za ka zana waye idan ka faɗi a ce dawo ka gyara haka ne ko ba haka ba a duniya ne za ka zana neko in ka faɗi a ce dawo ka gyara ba a duniya ne zaka zana jam eh idan kai sa a ce maka sai jam ne ina fata an fahimta ma'ana ta yi kyau jam sai jam ko ba haka bane ta yi kyau idan kuma kai rahin sa'a ta ɓaci kana da lokacin ne gyara wannan duniya kenan ba daga an ce lamari ya koma lahira to babu kuma Allah ya wannan shine saboda haka malamai suka ce shine abin da ake nufi da dawata afna wato ma'abotan rassa da ma'abota abun nan wa qala ata'un malam ata'u yace a a zillul adusani alal hitan wa qila wasu suka ce dawata afnan ay dawata alwan wato aljanna ce ma'abota launuka kayan ado ne kawai iri ka san ido yana son ganin abubuwa kala kala launuka kala kala abu yana burge idanu idan ya zama yana da launi iri iri na kayan kallo da kayan ado wa qala ata'u malan ata'u yace kullu busnin yajma'u fununan min al-fakiha kowanne reshi yana tare da fannoni na kayan dani وكل هذه الاقوال صحيحه ولا منافه بينهما duk maganganun da malaman nan suka yi akan wannan dukan su ingantattu ne wani baya kora wani wallahu a'lam wa qala qatada malan qatada yace dawata afnan ai menene yumbi'u bi sa'i bi sa'atihi ma ko bi sa'atihi ma wa fadliha wa maziyatiha ala ma siwaha wato ana ainihin wato ba da labari ne akan faɗin aljanna da falalar da ke cikin aljanna da kuma ɗaukakar da aljanna take da ita akan sauran abubuwan da ba ita ba fihi ma aina ni ta jiriya Allah ya ce a cikin aljanna akwai mare-mari masu gudana ai tasrahani lisaqi lisaqi tilkal ajdari wal aghsar wannan mare-mari suna ainihin wato gudana saboda shayar da waɗancan bishiyoyi da aka yi magana a kansu da kuma waɗancan ainihin wato rassa da aka yi magana a kansu fa tusmiru min jami'il alwani sai ya zamanto ta ba da dukkanin wato ɗayan marmari da kayan marmari na dukkanin launuka da ake bukata qala al-hasan al-basri al-imam al-hasan al-basri yace ihdahuma yuqalu lahu tasnim ba Allah ya ce wa mizajuhu min tasnim ba wa mizajuhu abun kwaba min tasnim daga tasnim aka yi to wannan shine ɗaya daga cikin ruwan da ainihin wato yake wal ukhra as-salsabi dayan kuma ana kiransa salsabil ba yana cewa ainan fiha tusamma salsabila ba a cikin aljanna akwai wani marmaro na ruwa da ake kiransa salsabi to shine da aka yace fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban da wannan ni'imomi ne ya ku bayin Allah musulmi mutane da kuma aljanu kuke ainihin wato ƙaryatawa wali haza kala ba da haza don haka ne ma ya faɗa bayan ya furta wancan magana ya ce fihi ma min kulli faki hatin zauja fihi ma a cikin wannan aljanna ɗin min kulli faki hatin akai dukkanin wato kayan marmari zaujani kala guda biyu ai min jami'i anwa'i thimari daga cikkanin nau'o'in kayan marmari mimma ya alamuna daga cikin abin da suka sani wa khairu mimma ya'lamuna da kuma mafi abin da ainihin wato suka sani domin a cikin aljanna Allah cewa da Allah fa ya kure dadin aljanna sai ya ce lahum fiha ma yasha'una duk abin ma da kake so kawai akwai a cikin aljanna malamai suka ce karkashin maganar cewa lahum fiha ma yasha'una a cikin aljanna kana da abin da duk kake sha'awa kake bukata suka ce wallahi ko irin abin a nan duniya ka san shi kana sha'awarsa to za ka same shi a can yanzu wani a duniya yana son ɗan wake a aljanna kawai sai ya tuno da ɗan waken da ake musu a gidansu ko wanda matar shi take mishi ko wanda matar yayan shi tunda ka zama gwauro gwauraka to sai ya tuno matar yayan shi tana jefa mishi ɗan wake kawai sai ya tuno wallahi malam sai Allah ya kawo masa dan waken aljanna haka malamai suka ce shine ma'anar lahum fiha ma yasha'u abinda duk kuke so a aljanna akwai wallahi wani fa yana son goruba ma ko to akwai ta aljanna ba dai tauriki kirne kai ba in ba haka ba to me dan adam zai yi da goruba jama'a to in ma gorubar kake so akwai ta aljanna goruba dai da ka sani wallahi akwai ta aljanna malam duk abin da ka ji kana sha'awarsa ko da irin na duniya ne to za ka samu irinsa amma ba ɗanɗanansu da daɗinsu ɗaya ba dan waken aljanna la ilaha illallah wato abin ba zai misaltu ba Allah ya kai mu da ni da ku wallahi mu ci dan waken aljanna mu tuna tafsirin ramadana a masallacin mu yace eh mu tuna mun taba karanta wannan abun wani ya zo ziyara ya ce malam albani ka taɓe mana magana akwai dan wake a aljanna muna ganin maganar kamar wasa wallahi yau ga mu ga dan waken aljanna amin wallahi wani alala ne wani gwace Allah kai wato abu sai kasar Hausa da Fulani wai gwace kai daga jin suna daga jin suna abin kasa a wani sharɓace yake hakan nan wallahi ko shi kake so akwai shi a aljanna jama'a amma irin na aljanna da daɗinsa da ɗanɗanonsa da mazarkwailarsa ina karka lissafa shi kamar na duniya ko ka to shine ma'anar lahum fiha ma ya sha'una Allah ya ce waladaina mazid bayan mun ba su abin da duk suka sha'awa suke bukata mu kuma za mu kara musu da ba abin da basu ma taba sani ba domin a cikin aljanna manzon Allah ya ce fiha ma la ainur ra'at a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani irin shi ba duk leke-lekenka da yawonka na duniya ka je dubai ka je qatar ka je saudiya ka je america ka je ingila ka je chicago ko duk ka je kaga kayan turawa da kayan karo da kayan larabawa iri-iri wallahi tallahi baka ga komai ba baka zama dan ƙauye na inna na ha ba sai ka ganka a aljanna nan ne za ka yi ta kalle-kalle idan ka ba zai kuma taba kosawa ba ko malamai suka ce kana gidan aljanna idan kai bacci a aljanna ka huta domin ana hutu a aljanna jama'a ana hutu sai dai malamai suka ce hutun aljanna idan dan adam ya ci ya ƙoshi ya ji kamar ya gaji yana so ya bacci sai wani zufa ya dan yanko masa na daɗi ka san akwai zufan daɗi ko a nan duniya ai akwai zufan daɗi ko ka ci ka ƙoshi sai ka ji wani zufa ya yanko ma na alamun daɗi wata iska tana hura ka zufan yana ƙara ma sanyi akan fuskar ka haka ne ko ba haka ba to wannan zufan ɗan sakanni zai tsatsafo sai ya kafe sai ka ji a yanzu haka da za ka ci kana sake buƙatar ka ci kwatankwacin abin da ka ci ɗazu na rantse da Allah za mu ɗiba billahi da ba za mu rage ba Allah wallahi kun ganni nan ko Allah sai na na shiga aljanna in tsaya ina wani inda inda wallahi haɗama zan yi a cikin aljanna wallahi a nan duniya ne ba za mu yi haɗama ba amma a lahira wallahi haɗama za mu yi mu tattaro mu ɗiba mu ɗiba mu baje akan kujera mu yi nishi mu ɗan yi gumi mu ƙara dawowa mu ci gaba da an tayawa Allah wannan shine kawai dama don haka muke wannan tafsirin yanzu kai in ba aljanna zan samu ba akwai wanda ya isa ya zauna da ni a kujerar nan a yanzu alarama don Allah in ba aljanna muke ne ba akwai wanda ya isa ya zauna da mu a nan eh amun malam amun doguwa da wasali in ba aljanna ba malam a yadda ake gasa ranan nan ake gasa gumin nan ake cikin kishirwa kana lalubo yawu da kyar a bakinka kai in ba aljanna zan samu ba ka isa ka zaunar da ni a nan wallah baka isa ba Allah baka isa ba wallahi kalle ni da kyau baki nake ba fari nake ba ka tamburi ne ya bata ni Allah baka isa ba amin malam amma wallahi da ke aljanna nake nema in ka ce daga nan ma mu yi wani guri akan irin wannan aikin wallahi zan bi ka gobe ma kuma ka ce na dawo zan dawo jibi ma haka daga nan har in mutu da izinin Allah muna nan saboda muna neman mi Allah ka ba mu aljannan nan Allah ka sa muna da rabo a cikin aljannan nan Allah ka sa ba aikin banza muke yi ba Allah sa ibadan nan ba a banza take tafiya ba ya Allah Allah ka sa muna da rabo a cikin wannan aljannan to wannan shi saboda haka malamai suka ce duk abin da ka bukata ka nema za ka same shi a cikin wannan aljanna Allah madaukakin sarki ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziba da wannan ainihin wato ni'imomi ne na ubangijinku kuke karyatawa fi ha fihi ma min kulli fakihatin zawja a cikin aljanna duk wani kayan marmari to akwai kala biyun sa min min jami'i anwa'i thimari mimma ya'lamuna wa khairun mimma ya'lamuna wa mimma la aynun ra'at da abin da ido ba ta taba gani ba wala udhunun sami'at akwai abin da tunda kunne take wajen jin dadin sa ba ta taba ganin sa ba wallahi a cikin aljanna wala khatara ala qalbi bashar sannan kuma tunanin dan adam da nazarinsa da hange-hangensa wallahi bai hango masa wannan abin ba a cikin aljanna akwai irin wannan an gane magana da kyau ko Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wannan ni'imomi ne na ubangijin ku ya ku mutane da aljanu kuke ainihin wato karyatawa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure ko tuntuban harki ko karancin ilimi da ni da ku Allah ya kai mana hada huwa ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin fara da wuri bane na ma da kusa da bayan muka fara
yana bukatar shiga kakin mutane sai sami da musamman malam wannan ɗalibai ne na gsu masu wanda suke ainihin wato bukatar wakon socialism na'am suka ce a kullum ta kasance babban da wasu shi ne sauran department din su wato suna samun matsala a cikin ainihin wato su a a wani department suna samun matsala a matsala a wani department wajen ainihin kamar su gama karatu su Okay.
shekaru tara na'am da ya kammala ba shekara tara eh su rasa ina matsalar take a kai shi ne suke son a kusa addu'a kuma a yi wa sabon hod na wannan ainihin department a wannan makaranta addu'a Allah ya fasa jagoranci ya sa a gano matsalar akwai wannan take cewa mana ga ɗari biyu da sun asa a su rayu a yi mata addu'a Allah ya al- Allah ya albarkaci ainihin wato a- Allah ya ta lafiya da albarkaci yaranta da sauran yaran musulmai akwai wani sauran yaran da sun karatu da alƙashi wanda ba insha Allah
na'am an ba da insha Allah Bayani wannan.
karshe eh, insha Allah ok shine mai maganar da social to a wannan bawan Allah ko wannan ko waɗannan ɗalibai da suke da wannan matsala ga shawara da zamu ba ku na farko dai wato mutum a makaranta dai ya dage ya yi karatu daidai gwargwado kada ka yi wasa kana matsayin ɗalibi to ka yi ƙoƙari ka ga cewa lallai lallai duk abin da aka zo ana koyarwa ka tsaya ka ba da hankalinka ka koya ka kuma ji tsoron Allah ka yi karatun ka tsakani da Allah abu na biyu kuma ka yi addu'a cewa karatun da kai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da shi a zuciyarka da kwakwalwarka kuma ka samu ka iya oke baya yi Yana yi. a ka yi addu'a Allah ya zaunar ma da shi kuma ka fahimce shi sosai yadda ya kamata wannan shine abu na biyu abu na uku gaskiyar magana a ce mutum ya yi shekara kusan tara a makaranta bai gama ta ba kai ya kamata a binciki me yake faruwa to bisa ga wannan shawara alhamdulillah a yanzu haka muna tare da profeso na wannan makaranta ta Gombe State University shine Dr. Aliyu ah na'am DSU DCA muna ta- muna tare da professor BC na wannan makaranta shine professor Ali Nafati kuma mutum ne wanda yana sauran koken jama'a duk lokacin da aka je masa da wata damuwa ko wata bukata muna baka shawara tun da dai abin ya wuce tunani ya wuce nazari muna baka shawara ko muna baku shawara ku haɗa kanku waɗanda kuke da wannan matsala ku samu shi alhaji ibrahim arabi gashi muna tare da shi shi wanda aka fi sani da baba ibrahim shine ainihin wato babban kadiminsa ku je ku a rubuce ku je ku kai masa kwamfulen ɗinku da damuwarku na tabbata shi baba ibrahim in ya bincika ya fahimci akwai buƙatar shi profeso ya dubi abin da yake damun ku ina mai tabbatar muku da izinin Allah za a duba kuma idan akwai wani gudunmawa da za a bayar wajen fitar da ku daga cikin wannan matsala in Allah ya yarda za a bayar amma dai babban abu shine mutum ya dage da karatu kada ka je kai ta wasa da tambele a makaranta a zo jarabawa ka faɗi kuma kai bukaci cewa wani ya zo ya taimaka maka lallai idan matsala ce ta same ka wannan ana iya taimakawa amma idan sakaci ne da wasa to wannan kuma gaskiya babu abin da za a iya maka a kai saboda haka muna addu'a Allah ya kubutar da ku daga cikin wannan hali da kuke ciki Allah ya yi muku wannan matsala da wanda duk suke fama da irin wannan matsala shi kuma professor muna addu'a Allah ya saka miki da irin kokari da yake a wannan fage da taimakon da yake bayarwa al'umma Allah ya saka mishi da alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك العلا من الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم